نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعظم الله وأجارنا من النار إخواني في الله خطبتنا اليوم عنوانها أنت في الحاجات وتنسى عن, عن هذه الآيات أنت في الحاجات وتنسى عن هذه الآيات وما هي هذه الآيات قال تعالى في سورة آل عمران ربنا خطابا للمؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وقال أيضا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ثم ذكر الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأصحاب قال العلماء في تفسير هذه الآيات ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا والتي تليها أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم وهم المطيعون لله طاعة تامة وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله وهم المستغفرون آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما فاتت ɗanwana musulmi khutbal tana magana game da wani unwani mai suna an tafi hajat wa tansa an hadin ayat shin kai kana cikin bukatu kuma kake manta game da wannan ayoyi yau sha tara da watan zulhijja ko zulhajja kusan shekara ta 1447 ba mu jima ba da yi idi na tsallar zayya wa daidai da biyar da watan shida shekara ta 2026 yawa na musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin alkur'ani a harshen muminai game da abin da suka faɗa suke cewa ya ubangijinmu lalle mu mun ji mai kira yana kira yana kira game da ayi imani yana ku yi imani da Allah abin bauta shi kadai abin bauta kadaitacce shi kadai makadaici cikin mulkinsa cikin zatinsa cikin dukkanin halittunsa ba wanda ya cancanta a bautata ma da gaskiya sama da shi to irin wannan imanin ake so a yi shine manzan ya zo yana kira su suka ce ya Allah mu mun ji mai kira yana kira game da a yi imani sai muka yi imani ya Allah a dalilin wannan imanin da muka yi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma ka kankare mana ƙananan kurakuranmu ya Allah kuma ka kashe mu tare da bayi wanda suka zamanto na kai na farko sun yi imani imani wannan aiki ne ibada ce kuma ibada duk idan mutum ya yi ta ya yi ƙoƙari ya aikata ya gabatar da dalilin wannan ibadan ya ce ya Allah ka yi mini abu kaza dalilin ibada kaza dalilin ƙasan wannan duk wanda ka yi ƙoƙari ka faranta wa rai duk wanda ka yi ƙoƙari ka kyautata ma duk wanda ya kai ƙoƙari kai mashi wani abu na alkhairi kana da dama ka ga ubangiji ka ce ya Allah a dalilin wannan abin da ne Allah kai mun kaza wanda zan ƙara bayani in na gama kawo ayoyin yanzu na farko suka fara cewa ya Allah dalilin wannan imani da muka yi ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana kurakuranmu ka kashe mu tare da bayi wanda suka zamanto nagari masu biyayya suka ƙara ya Allah ka ba mu abinda kai mana alƙawari a halsunan manzannanka shine na daga shiriya da kuma nasara a duniya Allah ka ba mu wannan suka ce ya Allah kada ka kumyatar da mu Allah kada ka kumyatar da mu kada ka wulaƙantar da mu ranar kiyama domin duk wanda ya kunyata a ranar kiyama hakika ya kunyata kunyata babba Allah ya tsare mu Allah kare mu daga kunyata sai ce domin kai baka saba ma alƙawari idan Allah ya dau alƙawari bai saba ma bai sabawa amma dan adam ko wani ko ni ko kai muka dau alƙawari muna iya sabawa to Allah idan ya dau alƙawari bai sabawa yanzu wannan addu'an da suka yi gabaki daya sai gaba Allah ta fastajaba lahum rabbuhum Allah ya karba musu addu'ansu dalilin bi sun gabatar da wani abu da suka aikata na ibada sai suka ce ya Allah dalilin wannan ibada da muka yi ya Allah ka karba mana Allah kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza har da aljanna ma suka roka ciki sai Allah ya tabbatar cewa ya karba to me zai hana mini me zai hana maka me zai hana miki me zai hana mana idan mun yi wani abu na alkhairi mu gabatar da wannan abin mu ce ya Allah ka yi mana kaza ka yi mana kaza ya Allah ka biya mana bukatun mu iri kaza iri kaza a nan ne za mu ƙara fahimta wasu ababe da dama a ciki wanda muke sakaci game da ayyuka na alkhairi wurin kyautata ma wani wurin taimaka ma wani wurin taimaka wa wa'insu sakaci da muke yi mun bar hanyoyi masu kyau sakaci da muke yi mun bar sababobi ababe wanda suka zama asbab cause na samun nasara na karɓar addu'a na biyan bukatu mun bar su gege mun kama wasu ababe daban aya na gaba dai Allah yake faɗa bayan can akwai wasu bayanai can baya sai Allah yake cewa inda suke cewa ya Allah allazina yaquluna rabbana innana amanna wa'inda suke cewa ya Allah mu lalle mu mun yi imani innana lalle mu amanna mun yi imani kamar da can baya su ma suka ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ya ubangiji mu lalle mu mun ji mai kira yana kira game da mu imani fa amanna sai muka imani nan ma suka ce ya ubangiji mu lalle mu mun yi imani kenan can ana kiran su yi imani sai suka yi imani nan wurin kuma suna ƙara tabbatar lalle mu mun yi imani dalilin wannan imani da suka yi faghfir lana dhunubana dalilin wannan imani da muka yi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kuma ka tsiratar da mu a ina azaban nan ka tsiratar da mu daga azaba mai radadi azaba mai tabala'i can ma sun ji ana bayani kenan duk lokacin da ka ji wani can da suka ce rabbana inna na sami'na munadiyan ya Allah mu mun ji mai kira yana kira game da an imani sai muka yi imani fa amanna sai suka ce ya Allah ka gafarta mana zunubanmu fa'amanna rabbana faghfir lana dhunubana kun ka kai tsaye dalilin wannan abin imanin nan sun ji mai kira yana kira daidai yake da wanda ka zai zo yana da'awar sunna yana kira kan tauhidi ya zo ya yi bayani kan wani abin da yake da baka sani ba sai ka ce ya Allah mun ji bawanka wannan malamin da ya bayani kan mas'ala kaza Allah a dalilin wannan imani da muka yi da wannan abin da ya faɗa ya kawo wani ba mai zaƙin baki ba ba ɗan zaƙin baki ba ya zo da kakatu da zaƙin baki ya zo ɗora mutane kan ƙarya da rudu a'a ba ire-iren wannan ba a'a tsaya a kawo ma dalili kullum ka yi ƙoƙari ka ɗora zuciyanka kan abin da aka kawo ma kan dalili eh dan wannan ne da'awa sunna take akai ba zakin baki ba malam wane shehu wane wane ne wane ne a'a abin da aka kawo ma dalili ingantacce bayani kuma dalili kala biyu ne akwai dalili wanda ya zamanto Qur'ani da sunna akwai dalili wanda ya zamanto na hankali a hankalce kai kanka ka san cewa a hankalce wannan dole kokolwa ma ta karfa a hankalce kalma a je nesa wanda muna kokarin kawo muku ire-iren wannan ya Allah dalilin gaskiyar da wannan malamin a masallaci ne a gidan rediyo ne a whatsapp ne a facebook ne a youtube ne a ina ne ya Allah dalilin wannan gaskiya da na karba ya Allah ka biya mun bukata kaza wannan daidai ne wannan yana daya yana daidai da lokacin da mutum ka zo yana cikin damuwa damuwa iri-iri ce akwai damuwa da tana bukatan a taimaka mutum da wani abu akwai damuwa da tana bukatan a yi ma mutum magana mai daɗi wadda za ta kwanta mai da hankali irin ta cewa da mazo sarasa yake ta wani kalimatu tayyibatu sadaqa magana daddada sadaka ce daidai yake wani mutum yana cikin tashin hankali wani bukatuwa irin na kuɗi kamar zama likita wannan da muka yi da wasu da mu da wasu yan uwa da ba mu kaɗai ba ne ka yi ƙoƙari ka taimaka da wani abu da ka ce ya Allah dalilin abu kaza da muka taimaka ma wani ko wance ko ɗan gari kaza ya Allah ka biya mana bukatun ya Allah rashin lafiya kaza da nake damuwa da ita albarkar wannan abin da ne ya Allah dalilin wani da na taimakawa ya Allah ka biya mun bukata ta kaza ya Allah ka bani lafiya ko ya Allah dana mara lafiya kaza al dalilin abinci da na tsayawa gida wane na kai musu in nayi dan kai ya Allah ka taimake ni ka amsa mu addu'a ta wannan duka ababe ne wanda suke da alaka da da mu wanda galibin mu ya sakaci da su ba kuma kai ka dawo kana gori ba dan akwai waɗanda in suka yi abu wallahi ba ta bukata ma sai wai wani ya yabe su ban mantawa malam Umar Dokaji wani ya turo mana wani bidiyo nashi wani bawan Allah mai kuɗi bokan da abin ya faru a a wurin shi shi ne ta kiran wannan mutumin mai kuɗin nan ya ce ta kiran shi bai samu ba suka tattauna da juna har zuwa wani lokaci ya ce ni ne wani wuri kaza wuri kaza yake kwatanta mashi ya ce kana da ɗan uwa kaza amma kafin ya ka ɗan uwan sai ya ce an sa mu mu yi ma aiki mun yi nayi nayi nayi na kasa cin nasara nayi nayi nayi na kasa cin nasara duk wani abu da za a ci nasara ya yi ya ya gaba ya kasa cin nasara sai yake cewa shin mi kake yi ya ce ya za in gaya ma abin da nake yi ka samu dama daga cikin abin da yake gaya mashi yake ce wuce wanda ya sanya a yi mashi wannan abin yake ce mashi ɗan uwan shi ne ɗan uwan shi wani shi uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi kuma wannan wannan shi yake cewa komi shi yake mishi hatta mota idan ya ga ta dan fara dan tsufa sai dai ya ce a kawo kenan wannan ya bashi wani a bashi sabuwa abincin gidan shi rabi kayan man na gidan shi duka shi yake dauka karatu na ƴaƴa wane ne komi shi yake dauka amma shi yake zuwa yana kai shi wurin boka wai so yake sai an lalata duka wannan abu ya zama to ya karwanta ya zama to ko me yake sai ya mishi yace yace ka faɗi sunana in a ina ne ka faɗi sunana yace shi kuma sai ya ki faɗi dan saboda ruhun asiri kamar mutumin da abin ya faru a kansa ne yake gayawa malam malam yayi bayani game da wannan abu malam umar dokaji ina ina fatan wayansu sun san shi malami ne da'iya mai kokari to bawan Allah nan daga cikin abin da ya gaya wa malam domin kiyaye ya gaya wa boka domin shi bokan yana ganin kamar an kasa mai nasara amma ya ce sun ɗanci nasara guda game da wai bukatun wannan mutumin kawai in yana bukata a yi mishi ya ce mishi bukaci nasara a kaina ba ya ce ni ina mishi ne dan Allah dan Allah nake yi mishi in kuma kana ganin aikin ka ne ya sanya nake taimaka mishi daga yau na fasa taimaka mishi ka yi yadda zai ka yi in dawo ina taimaka mishi dan shi yasa muke kokarin gawa ɗan uwa mutum ya tsaya da tauhidi ya tsaya da tawakkali ga ubangiji ya rike Allah karkarin kakka yi wasa cikin zuciyanka ka rika jin shakkun wai Allah ba zai taimake ka ba ka rika jin shakkun wai in ka roki Allah ba zai karba ba ka rika jin shakkun kana ganin wai wani in ya ce ma wani abu zai iya nasara kanka ka rika ganin wai in ka saba ma malam wani ko shehu wani wai zai hallaka ka ka tsaga ubangiji ka yi tokari ga ubangiji ka riƙe aƙida wannan shi ne za kuka ga duk ana adawa da mu wannan shi za kuka ga duk wata fitin turu kowaye sai dai ya rika fuskantar ahlus sunna domin ahlus sunna mai to shine mai tonawa na asirai so suke in an ce a fasa tsoron su to kasuwar su ta ta mutu amma an dora mutane tsoron malam wane shehu wane waliyu wane in ka saba mishi ka halaka ai ka tabe za ka tsiya ce da Allah mutane ne suke saba Allah yo Allah ma an saba mishi mutum bai tsiya ce barta na shehu banza ko wani wali ko wane ne Allah ma an saba mishi a wannan hankali ma ya kamata ku fahimta Allah ma an saba mishi to mutum bai tsiya ce ba zunuban da muke wa ubangiji kai yanzu da Allah daga an taba shi zai kama mu ai da mun halaka to Allah ma an saba mishi manzo Allah wani irin mutunci ne ba mishi ba nan na a social media su yawa da masu zagi mutane biya suna zagin manzo Allah suna cin mutunci suna wulakantar da shi to Allah ma an saba mishi mutum bai tsaya ce bar sana wani shehu banza ko wani waliwa ne ko wani wane ne kenan dan haka mutum ya tsaya ga Allah mutum ya riƙe Allah wannan bawan Allah rukon Allah Allah ya taimake shi daga cikin abin da shi malam yake faɗa shi ya gaya mishi yake cewa ya kasance yana sa ‘ya'yansa suna bibitan unguwoyi waɗanda akwai talakawa miskinai in an ce talakawa miskinai ba wai sai mutum ba wai kawai gaja-gaja kaya kawai gaja-gaja dakon-dakon akwai miskinin da zaka ga yanzu da kaya masu kyau tsatsam tsatsam kai ka ce mai kuɗi ne amma ya sabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf wanda ya jahilce su zai ce ai mawadata ne don saboda kamewa ba za zuwa ce ba ni ba za zuwa kwara ba za zuwa maula gidan alhaji wani ko gidan dan siyasa wani ko gidan wane ne wai su kawai so suke wai sai an zo ana meka musu hannuwa ana roƙon su wai nan ne wai za su ɗauka su bada kai da dukiyar nan ka bada abin da ka bada shine za ka sama gobe kiyama ma wannan da za ka tara da kai da iyalanka ku ci wani aikin banza ne kashi ne ne zama kashi ne yadda yake sa yaransa suna wata irin shiga suke zuwa suna ɗauko sunayen talakawa suna taimaka musu taimaka musu yake yi ɓangaren ababanci da sha da kuɗaɗe da wane ne kuma in an zo an ɗau list shi kuma sai ya wata irin shiga ya je yana taimaka wa mutanen tun list ɗin nan sai ɓoye yaran nan su rika nuna a ɓoye ya je taimaka musu wai wannan ba shekara ɗaya ba biyu ba uku ba shekaru ya ce shi bai ma san shekaru ko ne kuma babu wanda ya sani sai Allah kawai kaga yana daga cikin dalilin da Allah ya taimake shi Allah ya kare shi kai me ba zai hana ba ka taimaka waɗansu marayu ne ka ɗau nauyin karatunsu ko wani abu na ci ko na sha ko wani magani ne ka taimaka wani ko wani ana buƙatan wani abu ɓangaren al'amuran karatu ne ɓangaren al'amuran da'awa ne ɓangaren al'amura na maganganu shawarwari ɓangaren al'amura wani yana buƙatan wata takarda wadda za a mai kashe ko a mai wani abin da sai an yi zaiman biyu ko uku ko wata ka taimaka masa wanda abin nan a buƙata ake ya same shi a sauƙi za ka samu lada wannan darasin ba kowa ba zai fahimce shi sai in ka je wuraren da kana buƙatar wani dutse ka kawo ko wani abin da ana buƙatar a yi shi da wuri a ce ma je ka sai sati a ce ma sai ka je ka sai kwana kaza ko a riƙa ma ba rarrabi a ce jikanan jikanan zan ka muku misali ɗaya daga cikin wannan mun je wurin radiyo na iske wata baiwa Allah baiwa Allah nan tun wajen jizar take wuri wurin rajiyo biyu ne akwai na gaba akwai na baya in ta shiga nan a ce mata can ne in ta shiga can a ce mata nan ne baiwa Allah ga dan jariri a hannunta bai lafiya shi ma irin irin rashin lafiyar da da ya samu wannan tiyata abin tausayi macen nan in ta je nan a ce nan in ta je nan a ce nan mata da take cike da ta ta ba ta takardu wallahi watsi ta yi mata bata ma kalla ba ta ga urgency ne ko wani ta yi watsi da takardun nan macen abin tausayi har kusan wajen kusan sha biyu ba yayi da fatan ma mai miji tun dizar matar ta gaya mini a nan dai hankalin mutum ya tashi sai aka yi katari akwai wani bawan Allah sai ya ce ta huce can ciki akwai wani jami'in tsaro can ciki ta je ta kai mishi abin ne wanda ba ba kowa bai sani wallahi ta huce ta man ta je ta kai kawai sai ta sama yanzu kun ji ba gani a ce wai in uwanki mace musulma kai ko arne ne wanka ta make shi kana da ladafa ko dabba ka taimake ta za ka samu ladafa ashatu in rahimta ha rahimakallah dabba akuya wannan in ka taimake ta ita ta hinkini ko to wannan hinkini wannan in ka taimake ta kai mata rahama ma sai Allah ya ma rahama fi kulli kalbi radbi sadaqa dukkanin kudar da ka ciyar da ita ta amfana kana da lada wannan ko kabri yana shiga to a ce wai ɗan uwarki kuma ba ma ita ɗanta wai zo ya ta zo ta kawo abin da za a yi mata kyalke minit wai tuwa an mata da takardu kuma wallahi galibi wanzu likitocin nan kuma haka suke haka suke kaɗan ne ba ba a samu masu rawa masu tausayi ba amma su suka yi karanci mutum ga zarin ordonan ga ci ga zarin zama likita ga zahin mara lahiyar shi yana ganin halin da yake ciki ga zahin faɗin magana mara daɗi abin abin mamaki na je da wannan yarinyar na je a yi eko wai sai aka ce mini wai sai ladi mu ko faziradi ne na tura portugal na shiga na ce lafi alaimalani bujin ilfo ladi alaigrafi man malani bujin ilfo ladi na zamna ciki dole sai da aka yi mini dama wasu sai ka sami yan zafin kai tukwanna ake daidaituwa mutum bai lahiya kana kallon mutum bai lahiya bai a cikin tashin hankali wai ka ce wai wai sai rana kaza wallahi irin wannan suna nan diyawa to duk lokacin da mutum ya zamanto yana ire-iren wannan abin ba tausayi a cikin zuciya to wallahi ya kada kansa muhammada Allah ne hudda rahama a cikin zuciya shi yasa ya rahamar bai shi ba tausayi ba jin kai ba rahama amma duk lokacin da mutum ya zama so yana aikata irin wannan ayyuka na tausayi na rahama na jin kai na taimakekeniya wallahi ya tausali da wanda ya gaya wa Allah ya Allah dalilin abu kaza da nayi ya Allah ka karba mini ya Allah ka bani abu kaza aiki kaza da nake nema ya Allah zaman banza da nake kaza Allah ka yi maganin shi ya Allah iyali na da ba su laya kaza ko ƴaƴana kaza wallahi ku rika haka nan irin yadda wannan ayoyin suka rika bayani gashi nan sai ga daidai mutum ya samu nasara Allah ya taimake shi Allah ya taimake mu gaba ki daya daga cikin bayanai da malamai suke a ƙasan wannan suke cewa ƴan aljanna su ne wa'innan wanda suke cewa ya Allah suke faɗa cikin addu'ansu suke gayawa ubangijinsu ya Allah lalle mu mun yi imani da kai ko mun yi imani da manzannanka mun bi shari'arka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka kankare mana ƙananan kurakuranmu ya Allah ka nesantar da mu daga azabarka mai radadi ya Allah ka tsare mu daga azabarka wa'annan mutanen su ne masu haƙuri domin Allah ya faɗa as-sabirun was-sadiqin masu haƙuri akan ayyukansu na da'a da kuma bayan ayyuka wanda suka zama to marasa kyau da kuma barin duk wasu ababe wanda suka zamanto masu cutarwa akan abin da yake cutar da su kuma masu haƙuri akan abin da yake cutar da su na daga bala'i wasu jarbobi suna haƙuri akan wannan wannan su ne as-sadiqun cikin maganganunsu maganganunsu suna gaskiya ba makareta ba da kuma ayyukansu suna gaskanta cikin ayyukansu suna aiki mai kyau kuma su ne masu da'a ga Allah da'a cikakken da'a ba mutum ya rika abin da ya ga dama ba kana bauta ta Allah kana kana kana yin abin da ka ga dama su ne kuma masu ciyarwa da dukiyoyinsu saboda Allah kun ga ina ababen da aka zano mutum ya yi dan Allah kuma ga hanya nan wanda mutum zai yi ya yi tawassali ya gaya wa Allah dalilin abu kaza Allah ibn kaza masu ciyarwa da dukiyoyinsu saboda Allah su ne kuma masu neman gafara a ƙarshen dare su ne wurin lokacin alfijir da yake to domin wannan ba lokaci ba ne wai na ma kana karatun ƙur'ani ko kana karatun wani littattafai ko kana wani a'a lokaci ne na neman gafara kawai wal mustaghfiruna bil ashab shine wannan wal mustaghfirin bil ashab sai malaman nan suke faɗa domin addu'a a wannan wurin tahi kusa wurin karkuwa lokacin nan ne ya zamanto zuciya ta zamanto ta huta zuciyar mutum kaji ta a sauƙaƙe komi babu wani nauyi duka wani shagulgula wani ayyuka ga mutum ba shi da shi a cikin zuciyar shi wannan lokacin kajin mutum shi kanshi yana jin daɗi Allah ya taimake mu Allah ya karɓi ibadun mu kuma Allah ya sanya mu zaman to sanadiyya na samun waraka na ƴan uwa kenan wannan bayani zai sa ƴan uwa su yi aiki da shi kuma aiki da shi zai iya zama sa sanadiyya na karɓa addu'o'in su amma kuma akwai ababen da suke hana karɓa addu'a kenan da haka shi ma sai an zo an yi bayani kan shi wata ran Allah ya taimake mu malamin mu akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu dan wani su ba su fahimce shi ba ba su san ba kowaye Dr. Ishaq Kindo na ƙasar Burkina malamin nan da aka kama mutane suna suna suna ganin wannan malamin wai kamar malami ne dan fi suna kowane ne mutane ba su san ba kowane irin malami ne wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da idan mutum ya san tarihi a Saudiya ya yi da fasan su a santan Allah ya danna kuma su gana kana ya ya yi shekara sattin malamin nan kuma abokin shek malam abdulwahab abokin malam ja'far sha shekara shekara wajen bakwai suka yi tare sun yi uku a lise sun yi hudu a university ɗaki guda shambur guda suka yi da wannan malamin malami ne mai tsoron Allah a iya abin da ya bayyana malami ne mai girmama mutane malami ne wanda bai san fitina malami ne mai san al'umma malami ne da'awa salafi za ka ji wasu wasu na zancen wai ya taɓa wai manhaji waye waye wai ɗan uwa musulmi wai salafiyanci ba wai ka ga ɓanna ka yi shuru wai shine salafiyanci mu abin da muke ƙoƙarin karewa addinin Allah kuma addinin Allah kowa ya taɓa shi za mu fita kan shi kowa ya taɓa addinin Allah babu wani sassauci babu sassauci kowa ya taɓa addinin Allah dan addinin nan ban mu da abin da ya fi shi sai za ake so kowa ya zama to mai kishi game da addini ya za a zo a rika kokarin ta addanne addinin musulunci a rika nuna wasu wanda suke addinin buda addinin wannan shaka addinin addinin kiristanci a ba su liberté amma wani addinin musulunci wai a takura shi ya za a ce ba za a gina masallatai ya wai ka a gina masallatai a wurin service service da hanyoyi da wane ne wai saboda wai musulmai idan suna yi in ana haka nan akwai wanda ba musulmai ba za a takura musu akwai fesa da suke yi wannan na masu addinin buda shirkan nan ɗaya daga cikin ‘yan uwa ya turo mana na gani za ga mata daman daman zantar riga ma babu riga babu zantar riga wai wannan wai wai adora ce wai kilisi ne wannan wai a ce wai tradition wai al'adu na gargajiya da wane ne shirka kawai ya za a ba su kima a mutunta su amma musulunci wai sai a ce wai ai ana bulokin hanya ana wane na ana waye abinda bai jefa san iniyar dan Allah awa guda in an jima ai awa guda in ma idin ne in ma juma'a ne amma wai a ce wai a take a hana wannan kuma ba Allah na tun lokacin da ba Allah kai duk wani shugaba da shi yayi mulki duk wani shugaba tam lokacin da yana raye lokacin da yana nan yana ba da goyon ba da shawarwari da wane ne shi lokacin da ma shi wannan shugaban suke faɗa ibrahim taraware shi lokacin yana ma yaro ma shi yalla ya gama karatu domin wanda ya ne fasan su a santan shi ko duka shekarun shi nawa yana ma yaro kuma yana cikin masu ba su shawarwari game da goyon baya to mu idan muna kokarin taimakawa wai wani shugaba da faɗin maganganu masu kyau wannan manhajinmu ne amma duk shugaban da ya ce wai ya takura addininmu wala mu babu wani zaman wai za mu kyale addinin nan ba mu abin da ya shi shi addinin nan shi ne muke yi muke alfahari in ka ce bauta za ka yi ta lezatela wanda ba su da addini ko kuma masu bautar wuta ko kuma masu bautar irin wannan shaka da wane ne in ka je ka haɗu da Allah can sai ku karata amma mu muna da yaƙin wanda yake kan wane mutu wuta yi wala kowaye wuta yi kuma aka kiristanci duk wanda ya mutu kan wannan wallahi tallahi duk irin taimakon da yake al'umma wallahi wuta yi wannan manzala ya faɗa shi yasa mu taimako ma ne muke yi kar su mutu su shiga wuta to wani su mutane ba sa fahimta wai a ce wai ɗan zafin addini wane ne hatta wani sun zo sun ɗauka suna ai magani shi kenan wane wane ne wallahi taba ire ire wannan malaman wallahi wallahi ya ya hino kiliya bala'i wanda in ya sace dalilin wani da'awa da ya zo ya tsaya mun bari ya ga al'umma gaskiya ai na muku zancan mutum aiki na alkhairi ya yi tawassali da jiko wallahi in ya zo ya tawassali da aiki ɗaya da yi da'awa ɗaya da yi ya ce ya Allah dalilin bayani kaza da na yi Allah ka karɓa ma'adda ka yi kaza ka yi kaza wallahi Allah karɓa yaki domin maza Allah ya ce wa taqu da'watul mazlum ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta yace fa innaha fa innaha laysa bainaha wa bainal lahi hijab domin ita ba ta da shamaki tsakaninta da ubangiji domin ko bude mata kohohin samai ake ta tahi Allah ya ce bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin yace na rantse da izzata da buwayata sai na taimake ki koda bayan dan lokaci ne Allah karba yake dan haka zaluntar mutane ba abu ne mai kyau musamman a ce malamai wanda suke kokarin dora al'umma kan gaskiya dora al'umma kan abin da yake daidai dora al'umma kan abin da zai sa su haɗu da Allah gobe kiyama salim alim shine za a koma a ce a kama kai ana ta yabanka ana ganin kai musulmi ne ana ta yi ma addu'a ana ta jinjina ma amma ire-iren wayannan ababen idan suna faruwa ga mutum to sai dai a roƙa min Allah shirye shi dan saboda bai shi da masu ba da shawara na gari na farko Allah shirye shi Allah satunta al'amura tsakanin su da mu mu ba ma buƙatan a ce irin mutum mai kokari irin haka nan irin fitintunu suna samuwa tsakanin su domin akwai makiya a kote kullum suna so irin haka nan ya faru da haka wanda suke maganganu kan cewar wai ai ai maganin shi kenan daman lissunisila yan fitina ne wane ne waye su wannan da katona na ɗaya in ba ɗan ɗarika ba wanda bai son zaman lahiya ko sa dama yan ɗarika kala kala ne shi yasa kullum muna magana game da yan ɗariku mutane su fa'inta akwai wa'inda su ba su ma yi karatu ba su ma san ɗarikan yafe ba shi dai an ce mashi yana san Allah yana san manzan Allah an ɗora shi akan haka nan don haka akan haka yake wasu ababen an gaya mai na kafirci na shaidanci na maguzanci shi kanshi zai ce wallahi bai yarda ba wannan ba irin su ba ake magana wa'incan wa'incan wa'inda fitinannu ne daman su aƙidinsu inda zan zo in buku maudu'i guda wanda abin da ya wakana tsakani da wani wallahi tallahi kai ina zama akwai burbushin ma kaunan wani ɗariƙa wallahi ranar nan ina ga zai tafi kare wallahi wasu ababe na kafirci na shirka kai Allah zai tsare mu Allah shirye da su Allah gane da su da mun ba ma fata mu ce mu ta kai wannan to ire-ire wanda zaka ji wasu suna bayani wasu kuma an gaya musu ne ba wai sun fahimta ba an gaya musu da wai zuwa da kuma ƴan shi'a da ƴan kalakato kafiran ƙarshen duniya zaka ji duk mugayen maganganu suna ta faɗa akan wannan don haka Allah shiryar da su Allah gane da su Allah ya daidaita wannan lamarra tsakaninsu amma har yanzu kusan bai sake shi ba kuma kasashen mu Allah ya taimake mu talakawa da suke cikin tashin hankali kuma kowa ya sani ubangiji Allah ya taimaki talakawa ma'aikatan mu ubangiji Allah ya kama musu ya taimake su ya ba su adalci da fa'inta da basira da hikima da duk wasu strategy na magance wasu fitintunu domin akwai wanda ya zama zaman to ma'aikaci ne a wani wuri amma akwai wani dan karkaran garan bakin tudu yana nan a baki kai in ka ce ka buge shi ya fada ciki ko ba haka ba ya fada ciki ya bata ruwa ko kuma a fasa tulun to akwai ire-iren su wannan Allah ya ba su nasara wurin magance ire-iren fitintunu Allah ya taimake su Allah ya yi wa matasan mu albarka ya bude masa ababe layi ma ɗan kasuwan mu ubangiji Allah ya musu albarka Allah ya bude musu ya sa albarka cikin kasuwancin su ubangiji Allah ya mana maganin fitantunu Allah ya artar da mu ya artar da kasashen mu ya mana maganin dukkan wasu bala'ai duk wasu wanda suke kawo mana hargitsi in ma da mulkin su da ƙaryin su da ilimin su da dukiyoyin su in masu ganewa ne Allah ya ganar da su wannan kullum addu'an mu kenan in ba masu ganewa bane sun ci gaba da kawo mana fitintunu da shawarwari mugaye na takura al'umma da talakawa ubangiji Allah yanda suka kawo shawarwari aka takura talaka Allah ka takura su yanda suka sa talakawa kuka Allah ka sa su kuka yanda suka sa talakawa cikin tashin hankali da bala'i da damuwa Allah sa su ciki Allah ya mutu kulikulun kubra Allah ya mana maganin su Allah saka mana Allah ya taimake mu gabaki daya kuma duk wanda suke da kokarin taimaka addinin musulunci da musulmai Allah ya taimake su a duk inda suke duk wanda suke kokarin take musulunci da musulmai Allah ya take su Allah ya yawa sauran arnawa da munafikai da azzalimai ubangiji Allah ya musu Allah ya musu duku duku Allah ya kakkarya su Allah ya musu ya nike su nikan da ake wa gari ko sama da haka nan Allah ya taimake mu Allah mai izal islamul muslimin wa zil shirku wal mushrikin wa damir a'daka a'da'in wa ansur ibadakal muwahhidin wa qaw hadatha din ya rabbal alamin mahajjata ma Allah mai dosa lafiya Allah mai dosa lafiya Allah mai dosa lafiya Allah sa sun yi haji karbabba ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم اللهم توف... اللهم وف... اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم انا نتوسل اليك بهذه الخطبه ان تتقبل منا ان تتقبل منا وتفرج عنا همومنا وتفرج عنا همومنا واشف إخواننا يا رب العالمين واشف مرضانا يا رب العالمين واشف مرضانا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقل دين عن المدينين وقل دين عن المدينين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر شيخنا إسحاق اللهم انصر شيخنا دكتور إسحاق يا رب العالمين اللهم انصره من كيد اليهود والنصارى الحاقدين اللهم انصره من كيد المشركين اللهم انصره من كيد الوثنيين اللهم انصره من كيد الحقد الحاقدين من كيد المبتدع المشركين اللهم انصره يا رب العالمين اللهم انصره يا رب العالمين اللهم فك عثره اللهم فك عثره وفقه يا رب العالمين بما تحب وترضى وفقه يا رب العالمين بما تحب تحبه بما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله